الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta lahadi go? a wannan safiya ta lahadi a yau muna hudu ga watan jumadal ula hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 26 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 29 a cikin karatun littafin alaƙidatu tahawiyya wallafar al'imamu abu ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Warraq al-Dahawi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya ina jin sati biyu kenan da suka wuce ko darasin mu na baya satin da ya gabata Allah bai kaddara mana mun yi karatu ba mun tsaya ƙarshen lamba ta 71 inda malam yake mana bayani cewa mu aqidar mu ta ahlus sunna ba mu ganin ya dace mutum wato al'umma su yi fito na fito da shugabannin su koda kuwa a ce shugabannin nan suna zalunta suna yin abin da bai dace ba to babu kyau ya saba mu sunna a yi fito na fito da su a yi zanga-zanga da sunan cewa an fito domin neman 'yanci ko neman haƙƙi wannan ya saba makarantar musulunci ya saba makarantar wani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma galibi duk inda zanga-zanga ta sauka to ba ta barin baya da alheri mafiya yawa duk inda aka ce ga zanga-zanga nan ta iso to abinda za ta tafi ta bari sharri ne ba ta barin baya da alheri a duk wanda yake kasan nan mun san abin da ya faru a 'yan watanni baya da wasu matasa suka fito da sunan zanga-zanga kuma zanga-zanga na limana wanda kuma bai yiwuwa zanga-zanga da limana su haɗu ba zai taɓa yiwuwa ba tana iya zama limana ne kafin a fara lokacin da za a fara sunanta limana amma in dai aka riga aka fara kuma ta tashi daga limana ta koma wani abu na daban eh ta koma wani abu na daban yadda ka san idan aka ɗebo ruwan sanyi bokiti guda aka ɗebo ruwan zafi kofi biyu aka zuba wannan ruwan zafi tafasashe kofi biyu na iya jirkita wannan ruwan sanyi wato bokiti gudan ya koma mai dumi mai zafi to haka nan yake zanga-zanga da limana ba za su taba haduwa ba idan zanga-zanga da limana suka hadu to zanga-zanga shi zai rinjayi limana shi zai rinjayi limana amma dai mun gado abubuwan da suka ta faruwa ko aka fafasa shagunan mutane aka kwashe musu kayayyaki ka fito zanga-zanga da sunan cewa shugabanni suna sata kai ma kuma ka fasa kantin wani kayi sata to me maraban ku da su kai ma ka cancanci a yi maka zanga-zanga kai ma eh mun ga yadda wasu suka shiga gidajen motoci na wasu aka sanya ma gidan motan wuta aka kokkone su kamfanonin mutane aka kokkona su ga wanda ya maka laifi a can ka kasa isa gare shi wannan kuma bawan Allah yana neman da kanshi ka kuna masa wajen sana'a to shi zanga zanga ta zama alheri saboda haka duk inda zanga zanga ta sauka to ba za ta bar baya da alheri ba ba za ta bar baya da alheri ba shi yasa Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi lokacin da suka zo suna masa korafi akan sarki Hajjaj yana kashe wancan yayi kaza yayi kaza yayi kaza Anas ya ce da su isbiru ku yi haƙuri yace fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu ku yi hakuri domin duk zamanin da ya zo muku to na gaba ya fi sharri hatta talqaw rabbakum haka za a dinga tafiya in wannan zamanin ya zo kuna ganin bala'i ya zo in ya wuce sai ku gane o ashe na baya sauki ne haka haka haka haka har ku haɗu da Allah lami lafiya yamma in kun yi hakuri yace wannan maganar na ji ta ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka fito na fito da shugabanni wannan sabanin musulunci ne sannan balan ya ce kuma muna ganin yi ma shugabanni biyayya na daga cikin yi ma Allah biyayya kuma falilla ne matukar shugabannin nan ba su yi umarni da sabon Allah ba za kuma mu yi musu kyakkyawan addu'a mu roƙa musu Allah ya shirya su mu roƙa musu Allah ya ba su lafiya mu roƙa musu Allah ya sa su yi mulki lafiya su gama lafiya wannan shine abin da ake nema a wajenmu amma in ka tsine ma shugabanni ka ce Allah ya tsine musu albarka to shugaban da Allah bai tsine masa albarka ba ma ya gasa maka aya a hannu ya baka wahala to bayan Allah ya tsine mishi kuma ya za a kare kenan kaga yi bala'i zai karu kenan masifa za ta ƙari kenan saboda ka addu'a ake yi Allah ya shirya su Allah ya kinsa su Allah ya gyara su wannan shirya abin da ake nema a wajenmu Allah ya sa mu dace za mu tashi kan lamba ta 72 insha Allah ta'ala kafin mu ci gaba akwai dan uwa cikin waɗanda koyaushe suna wannan majalisi da wannan masallaci shi Alhaji Salihu Jarma wanda Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa a jiya muna fatar ƴan uwa sanya ta cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya saka makoncinta Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare ta Allah subhanahu wataala ya yafe mata kurakuranta Allah ya karbi kyawawan ayyukanta abinda ta bari a baya Allah ya alkinta mata Allah subhanahu wataala ya sa kabarin ta ya zama dausayi daga cikin dausayoyin aljanna kar ya sa kabarin ta ya zama rami cikin ramukan wuta Allah subhanahu wataala ya tsare ta daga azaban kabari Allah subhanahu wataala ya gafarta mata sannan su kuma ƴaƴanta da sauran ƴan uwanta duka muna mika musu ta'aziyya Allah ya ba su hakurin jurewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da su bayanta malam yake cewa wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzudha wal khilafa wal furqa malam yace sannan mu ahlus sunna wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna kuma bin jama'a menene sunna menene kuma jama'a as-sunna ita ce ɓariƙatun rasul sallallahu alaihi wasallama hanyar da manza Allah ya rayu akai wannan ita ce sunna wal jama'a shine jama'atul muslimina wa humus sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsanin ila yawmiddin al jama'a kuma sune jama'ar musulmai kenan daga kan sahabbai tabi'ai zuwa waɗanda suka biyo bayan su akan turban su har zuwa nan tashin alkiyama to saboda haka malai ce to mu ahlus sunna muna bin sunna sunnan nan kuma muna binta ne bisa fahimtar sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa shine as-sunna wal jama'a wa nattabi'u sunnata wal jama'a wannan shi yasa zaka ga ana kiran mu da ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunna wal jama'a dalili ko shine saboda mu a wajen mu ba mu da wani abin da ya dace mu bi shi a rayuwar duniyar nan in ba sunna ba duk wani abu in dai ba sunna bane to ba namu bane shi ba namu bane sunna ita ce tutar mu sunna ita ce alamar mu sunna ita ce manufar mu a rayuwa ita zamu bi ita zamu karanta ita zamu yada kuma akan ta zamu mutu kuma akan ta zamu tashi a gaban Allah insha Allah ta'ala saboda haka sunna ita ce manufar mu to shi yasa ake kiran mu da ahlus sunnati wal jamaa su wane ne ahlus sunna ahlus sunna su ne waɗanda suka yadda cewa ba su da wani abun koyi a addininsu in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka yadda cewa duk wani malami duk wani shehi duk wani waliyi duk wani sarki duk wani mutum mai daraja a babin addini to darajarsa tana tabbatuwa ne in ya zama addininsa da maganganunsa sun yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun saba ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ajiye masa kayansa to waɗannan su ne ahlus sunna waɗannan su ne ahlus sunna ba sa fifita maganar wani akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa fifita aikin wani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa fifita ra'ayin wani akan ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da u kullu qaulin inda qauli Muhammadin in dai annabi Muhammad yayi magana to aje na kowa kowa yar masa da kayansa eh kowa ya mishi da kayan shi domin ana ce ashhadu an la ilaha illallah to ba kawo sunan kowa sai ashhadu anna muhammadar rasulullah babu kuma wani mutum da matsayinsa ya kai a tambaye ka a kan shi a kabari in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wannan shine wannan sune ahlus sunnati wal jamaa ana kiransu da ahlus sunna wal jamaa kuma saboda al jamaa ai shine haduwa to menene dalilin da yasa ake cewa ahlus sunna wal jamaa shine saboda duk inda kaga ahlus sunna to kansu a haɗe yake irinsu ɗaya ne a babin aƙida da babin furu'at babin aƙida shine tushe kenan babin furu'at kuma shine babuka na ibada da hukunce-hukunce idan ka samu ahalus sunna a nan a babin aƙida idan ka ce da shi allah yana ina zai ce ma allah yana sama wannan ta ce aƙida ahalus sunna a najeriya ita ce aƙida ahlus sunna a China ita ce aƙida ahlus sunna a Kamaru ita ce aƙida ahlus sunna a Saudiya ita ce aƙida ahlus sunna a Nijar da Ghana da Chadi ba bambanci sannan saboda ita sunna in dai ta tabbata cewa sunna ce da gaske to duk inda ka samu mai yinta zaka ga iri ɗaya ne da na wancan idan kai ahlus sunna ne da gaske a Najeriya to kana isa saudiyan ka gamu da ahlus sunna dan uwanka sajewa kawai za ku yi dinda ma ɗaya kuke ɗaya kuke amma yanzu idan bid'a ce to idan ɗan bid'a daga Najeriya ya tashi ya tafi Kamaru ya gamu da ɗan uwansa ɗan bid'a to sai sun samu bambancin ra'ayi ba iri ɗaya za su kasance ba ba za su zama iri ɗaya ba eh ba za su zama iri ɗaya ba idan ka ɗauki ibadan da ɗan bidi'a yake ana inda bidi'a ta shigo ciki dama tunanin mutum ya shigo ciki kenan to dole tunanin 'yan can garin daban da tunanin 'yan nan garin amma in aka cire tunanin kowa aka ajiye bidi'a aka ce a bi tunanin wahayi kadai to wahayin dama guda ɗaya ne to dole kuma duk wanda ke bin wahayin ka gansu iri ɗaya muna ganewa ko amma shi ɗan bidi'a ba za ka taɓa ganin su iri ɗaya ba ba za ka taɓa ganin su iri ɗaya ba yanzu in ka in ka dauki yan maulidi da suke maulidi in ka zo Najeriya irin maulidin Najeriya daban da irin maulidin yan Senegal ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane yanda ka san hawan daushe hawan daushe yan Bauchi daban da na yan Kano ba iri ɗaya bane to haka yake yadda ake a nan daban da yadda ake a can yadda ake a nan daban da yadda ake a can to kaga ko ba zai ba zai taba yiwa ya zama addini ba duk manzon guda ɗaya ne shine manzan 'yan Najeriya shine manzan 'yan China shine manzan 'yan Chadi shine manzan 'yan Burkina Faso shine shine manzan 'yan ko'ina wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun to kaga wannan shine wal jama'a din kenan shine ahlus sunnati wal jama'a to kuma a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin alkur'ani masu tarin yawa ya umarce mu da mu yi riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma yi riko da hanyar magabata kamar misali yadda Allah yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya yi awari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu fi shiqqin wa huwa fi shiqqin akhar ya raba gari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba hanya da annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yayi gabar shi kuma yayi yamma shine wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriya ta bayyana gare shi a fili wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanyar da ba hanyar mu'minai ba kaga wannan shine ijma'in malamai kenan shine sabilul mu'minin abinda malamai tun daga kan sahabbai tabi'ai zuwa waɗanda suka biyo bayan su suka tafi akai ya saba musu shi ya ja jikinsa shi shi kadai Allah ya ce ni wallahi ma tawalla zamu jibantar masa abin da ya jibanto ma kansa ubashi da abin da ya jangwalo ma kansa wa nuslihi jahannama daga ƙarshe kuma mu tura shi wutan jahannama sa'at masira makoma ta yi muni a ce mutum ya gama rayuwa a duniya kuma ya tafi wuta Allah ka tsare mu saboda haka kaga wannan ayan ta nuna mana mu bi sunna sannan kuma mu bi fahimtar magabata shine sabilul mu'minin mu bi sunna sannan mu bi fahimtar magabata domin duk inda aka kawo almu'minuna almu'minuna da wato adatu ta'rif to waɗanda suke fara shiga ciki su ne sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke fara shiga ciki sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai akwai inda ma almu'minuna akan kawo almu'minuna da siffan masu imani amma su kadai ake nufi bayan su ba wanda zai shiga misali da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mu'minan nan lokacin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiyan nan wa zai samu wannan darajar bayansu a ce ga kanan ga manzala kana masa mubaya su kadai suka samu wannan darajar daga su an gama saboda haka su kadai ne masu wannan darajar sannan duk inda ka ji an kira muminai ya ayu hallazina amanu innal ladina amanu wal ladina amanu fa ammal ladina amanu duk inda ka ji an kira masu imani masu imani to waɗanda suke fara shiga cikin ajin masu imani a karon farko su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suke fara shiga ajin masu imani a karon farko su ne waɗanda Allah ya ce duk wanda yake so ya samu shiriya to yi kalan imaninsu fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah ya ce in sun yi imani irin imanin ku to sun shirya amma wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in suka juya baya to za su zama cikin rabuwan kai in dai ba ku bi hanyar sahabbai ba to kanku ba zai haɗu ba kanku ba zai taɓa haɗuwa ba saboda haka a malam ya ce wa nattabi'u sunnata wal jama'a muna bin sunna muna bin jama'a ya tabbata a cikin wannan hadisin nan wanda yake mashhuri ga da yawa daga cikin mu hadisin Ibadu bin Sariya Allah shi kare da a gare shi yace wa azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan wajilat min halƙulub wa zarafat min hal'uyun irbadu bin sariya ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi mana wani wato wa'azi mau'izatan walija mau'izatan baliga ya yi mana wani wa'azi wadda ya kai makura mai shiga jiki sosai wajilat min halƙulub zukata sun firgita sun razana hankula sun tashi saboda wannan wa'azin da manzan Allah yi wa zarafat min hal'uyun sannan idanu sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azin jikin kowa ya yi sanyi faƙala ƙa'il sai wani mai magana yi magana ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ka anna hazihi mau'izatun muwadda wannan wa'azin mau'izaka ka annaha mau'izatun muwadda' yadda ka san mai wa'azin ban kwana wa'azin nan da kake mana kamar kana mana ban kwana ne zaka mutu ai wannan wa'azin da kai in dai ba ban kwana mutum zai da mutane ba to ka wannan wa'azin ya kai makura fama za ta hadu ilaina me zaka mana wasiya da shi ya kamata kai mana wata wasiya mai karfi da zamu rike ta fa'ausina faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah was-sam'i wat-ta'a ku zama masu ji da biyayya fa innahu man ya'ish minkum ba'di domin duk wanda a cikin ku zai rayu a bayana kaga da kansa bai kenan har zuwa kan mummu da zamu zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani masu tarin yawa a babin addini to me mafita sai ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunna ta kyam wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di ku rike sunnonin kalifofi na shiryayyu masu shidarwa a bayana tamassaku biha ku rike sunnan nan da kyau wa addu alaiha bin nawajid sannan ku rike sunnan nan da turaman haƙwaranku ku rike ta da ƙarfi wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka shedinku ina jan hankalinku da kirkirarrun al'amura fararrun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a domin dukkanin kirkirarren abu bid'a ce wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a kuma bata ce dukkan bid'a bata ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku wasiya da ku rike sunnata ku rike sunnan kalifofi da shiryayyu wannan kuma shine maganin sabani dan in dai ana so a rabu da sabani to kowa ya ajiye nashi tunanin a dawo a bi sunna to ba za a samu sabani ba kenan amma in dai kowa zai yi nashi to har abada kai ba zai haɗu ba har abada kai ba zai haɗu ba eh ka sa ko wanda su ake kiran su wa'en sectless su wai abinda suke so a babin addini shine kowa a bar shi yayi opinion ɗinsa kowa a bar shi ganin damansa wai wannan kuma wani duk ababin addini kowa a bar shi kawai yayi abin da ya ga dama a haba to ai ko kamfani ka bude ka zuba ma'aikata ai baka ce kowa a bar shi yayi abin da ya ga dama ba ballantana kuma a babin addini a ce wai kowa kawai a bar shi da opinion ɗinsa to in kowa yana da zaɓinsa da tunaninsa da ƙwaƙwalwansa a babin addini kam menene amfanin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai an turo manzan Allah ne saboda kowa ya ajiye nashi yayi na manzan Allah shine amfanin turo manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama amma inda a ce a babin addini za a iya barin kowa yayi damuwansa to da Allah kawai sai ya halice mu kawai bar mu karazibi mm shi yasa ma Allah da kansa yace ah ayahsabul insanu an yutraka sudan wai yanzu dan adam wai tsammani yake yi tunani yake yi wai Allah ya bar shi karazibe kawai yayi abin da ya ga dama yayi abin da ya so ka ina ba zai yi ba afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah ya ce wai tsammani kuke yi kawai mun halicce ku ne dan wasa kowa kawai yazo duniya kawai yayi abin da ya ga dama kowa yazo kawai yayi abin da ya ga dama ai ba zai taba yiwa ba to in dai ana so kai ya hadu to dole a dawo a bi sunna eh dole a dawo a bi sunna dole a dawo a bi sunna shi yasa wai masu kururuwa wai suna bin kanmu malamai da sauran alus sunna wai a zo a haɗu a daina raddi ma juna a daina wane ne wahalar da kansu suke yi wannan tunanin ba zai yi ba a ina wannan tunanin ba inda za shi har abada a to tambayar ita ce da za ka yi ma kanka shi ɗan bidi'an da ya zo ya ce da ni ahlus sunna da shi mu haɗu tambayar farko ita ce shi ne zai bar bidi'ansa ya dawo sunna ko ni ne zan bar sunna ta yin kuma bidi'a ni dai na farko na rike sunnata da gaskiya kamar yadda manzo Allah yayi wasiya ba fashi shi ma kuma yana ganin ya rike bid'an sa wasiyar shaydan fa nazallu laha akifina ya rike ta da gaske yake yi ba wasa to shi zamu hadu ai kai ba zai taba haduwa ba eh abun mamaki shine akwai wannan da yake ta da'awan Qur'ani zalla din nan masussuka da yazo da ya ji wuta ahlus sunna sun masa wuta sannan cikin waɗanda suka jefa masa ƙalubale akwai ɗan gidan shaida heru kafin ka an kara kawai yiwu kawai ga sha bauchi ya zo wallahu alam ya zo ya gaya mashe yi a kira wancan dr bashir ɗin a ja masa kunne ya daina masa raddi ne ko menene uhu eh ya tsorata ya razana sai gashi na waina maganan wai wai masu cewa a zo a haɗa kai wai wai dukkanin ɓangarorin musulmi suna maulidi wai masu karyan sunna mu ke ne mai yake nufi wai mu ne kawai ba ma maulidi wai saboda haka in muna so a haɗa kai wato mu haɗa a wajen maulidi wai a haɗa a wajen maulidi to in ban da shi masu suka jahili ne ai shi karan kanshi maulidin raba kan yan maulidin yake yi shi kanshi maulidin su kansu yan maulidin a wajen maulidin kansu ba a haɗe yake ba su kansu a wajen maulidin kansu ba a haɗe yake ba kansu ba haɗe ki ba a in kana so ka fahimci haka yanzu mu da muke sallah a masallaci ba haɗa kanmu muke ƙarƙashin liman ɗaya ba in liman ya tashi kowa ya tashi in yi ruku kowa ya ruku haka ne ko baka ba wane ne wani mutum guda ɗaya a wajen maulidi da zai tsaya ya ce ma 'yan maulidi ku yi nan kowa ya nan waye waye zai ce musu kowa ya bi nan kowa ya bi nan akwai shi ha to su karan kansu 'yan maulidin kansu ba haɗe ke ba a wajen maulidin su kansu kansu ba haɗe ke ba sannan su karan kansu a fahimtar yin maulidin kansu ya rabu akwai waɗanda suna goyon bayan wannan iskanci da shaƙiyancin da ake a wajen maulidi ɗari bisa ɗari kuma da sunan malamai akwai waɗanda za ka yi musu adalci ba sa so ba sa so so ita kanta maulidin ba ta haɗa kan 'yan maulidin ba ballantana kuma mu da muke mata kallon bid'a balle mu da muke mata kallon bid'a kuma in banda shiriri ta irin ta dan qur'ani zalla shi ba dan qur'ani zalla bid'arsa da ya kamata a samu a babin addini ko bid'a ne na ragi ba bid'a ne na ƙari ba dalili ko shine su shi qur'ani baya fassaruwa sai da hadisai akwai abubuwan da babu su a ƙur'ani akwai su a cikin hadisai to shi ɗan ƙur'ani zalla bai da da hadisai ba kaga ya rage wani abu na addini to shi karan kanshi bid'a ne to bai kamata kuma a samu wani ƙari daga wajensa abinda babu shi a ƙur'ani babu shi kuma a hadisi ba ban san ko mun gane ba bai kamata a samu ƙari ba a daga wajen shi ba tunda shi hadisan ma bai da su ba to bai kamata kuma a samu ƙarin wani abu da yake wajen ƙur'ani yake wajen hadisai daga wajensa ba to yanzu tambayin da ya kamata ya yi ɗan ƙur'ani zalla ina ayan maulidi kai da kake ƙur'ani zalla me ya haɗa ka da maulidi ina ayan da ta ce ka yi maulidi ina ayan shi yasa da na ga wani alu suna a facebook wai yana rubutu wai ya yi mamakin wai ɗan ƙalaƙatu wai ya saje da yan bidiya ya ce a to shi dama ɗan ƙalaƙatan shi me shi ha ɗan ƙalaƙatu ya saje da yan bidiya to shi ɗan ƙalaƙatan me shi ai ai eh sosai ma sosai ai ai su su ai abin da yasa suke son masussuka suke son shi so suke yi su haɗa kai da shi su huta haushi akan ahlus sunna yawwa su abin da yasa suke kaunansa kenan saboda yana sukan ahlus sunna shi yasa suka iya haɗa kai da shi dan yana sukan ahlus sunna shi yasa to yato amma in ba rashin hankali ba irin na dan dariƙa kai da kace kana jiran ceton shehu shi kuma wannan da ya tashi kore ceton sai ya faro daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ceton manzon Allah hadisi yazo shi kuma bai da hadisin da ya kawo manzo Allah zai ceto ba saboda haka a wajen dan Qur'ani zalla ka ce manzo Allah zai ceto ma shashi fadi ne shashi fadi ne to kuma wai shi dan dariƙa ya ce wai ba wanda yake kauna irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hada kai da wannan dan ya soki waɗanda suke tabbatar da ceton manzo Allah kaga ko wannan ai rashin hankali ne wannan rashin hankali ne to amma da aka bashi wuta aka dinga ɗebo tsoffin karatuttukansa da yake suka yin ɗarika wai sai ce wai wai karatun da ya yi a baya yana suka yin ɗarika wai in kafto da su yanzu wai kamar yaro ne lokacin da mamansa take shayar da shi sai ya cije ta wai sai bayan ya girma sai ka ɗauko bidiyo ka ce ga kanan lokacin kana cizon mamanka tana shayar da kai dan Allah ka duba wani misalin rashin hankali dan Allah ka duba wani rashin hankali wai yayi wancan lokacin ne da kansa bai ke faɗin haka wai yayi wancan lokacin ne wai bai da hankali lokacin to tambaya to wancan lokacin da kai baka da hankali yanzu magani aka yi maka kai hankali ko kuma yaya ha har yanzu ma'ana kenan kamar mahaukaci ne ya yadda shi a wancan lokacin mahaukaci ne shi kuma ba zuwa ya aka yi mishi magani ba yanzu in ka kira mahaukaci nan ya sa wando barkakke jikinsa na waje a tunaninsa gani yake kai ya fi ka hankali gani yake ya fi ka fitowa kayan jikinsa ya fi naka kyau yana maka kallon kai ne mahaukaci kai kuma kana masa kallon shi ne mahaukaci sai an masa magani kafin ya gane o inda za a nuna masa ya gane Allah sarki ashe da hauka yayi to har yanzu abinda masu suka yake kenan wancan haukan da yake ciki har yanzu yake ciki a da har yanzu yana cikin ta bai kuma warke ba har yanzu din bai yi magani ba tukunna bai yi magani ba tukun to saboda haka kaga ai ba abun mamaki ba ne waya zuwa ce wai wai alu sunna ce yana mamaki wai dan kalakatu ya haɗe da yan bidiya to shi dan kalaka tambaye shi number 1 ma cikin yan bidiyan kuwa ai da dan kalakatu da dan darikan da dan shi'a da dan kadiriyan duka yan bidi'a ne yadda ka san tuwo ne ga na shinkafa ga na masara ga na samo sunan bidi'an ne kawai ya bambanta amma dai duka bidi'a ne duka bid'a ne idan ka ci a ce bid'an qalaqatu bid'an tijaniya bid'an qadiriyya bid'an kaza amma duka sunan su me duka sunan su ɗan bid'a duka sunan su ɗan bid'a saboda haka ba wani abun mamaki bane ba abun mamaki bane kuma abun da zai baka mamaki shine shi boye cewa yake wai zai ma'alu sunna ritaya daga bin sunna sai gashi yana yi ma ɗan bid'a ritaya su ne masu barin bid'an su suna komawa qalaqatu waye ahlus sunna da kaga ya bar sunna ya koma ta tsine waye hasali ma duk maganganunsa ƙara ma ahalus sunna ƙwarin gwiwa yake yi ƙara ma ahalus sunna wato yadda ka san tsimin ahalus sunna yake ƙara tayarwa suna ƙara fahimtar miyagun aƙidu ana ƙara yaƙansa su kuma yan bidiya suna ƙara lafkewa da shi suna sajewa da shi to mawaye ritaya kenan mawaye ritaya kuma dukkansu ba wanda bai rusa aƙidansu ba a cikinsu in ka ɗauki yan shi'a su yan shi a dama a su yana tafiya ne akan wai an kashe Husaini su ne yan kwato ma Husaini haƙƙinsa ranar Ashura su saka bakaƙen kaya su fito suna yawo eh bakaƙen bayi kenan ga bakin tufafi ga bakin zuciya ga bakar manufa eh wai wai masu suka da tashi wai sai ce wai wai maganan cewa an kashe wani Husaini yace duk ƙarya ne fa aran ba wani wanda aka kashe ba wai an kashe Husaini wai kawo ayan da ce an kashe Husaini saboda mahaukaci ne shi yaya Husainin da ya mutu bayan wahayi ya yanke da sauka da shekaru aru aru zaka ce a kawo ayan da ta ce an kashe shi haba kai kuwa wannan wani irin jahilci ne wani irin jahilci ah to kai tambaya anan kawo ayan da ce babanka ya auri babanka kawo ayan ina ayan take ba labari zaka zo ka bayar ba ha kai ma sai ka kawo ka ce ga aya na a ƙwar'ani da babana da mamana sun yi aure mu ga ayan wannan ayan za ta samu ba za ta samu fa to yaushe za ka zo ka ce wai wai a kawo maka ayan da ce an kashe husaini ina ayar wai a kawo maka ayan da ce an kashe husaini kai ka san in mutum ya shiga bid'a basirarsa ma toshewa take koma dolo Allah in mutum ya shiga bid'a basirarsa toshewa take ya dawo wawa dolo amma in ba haka ba kwakwalwanka yaushe za ta fara wannan magana yaushe kwakwalwanka za ta fara wannan magana kenan yanzu duk waɗanda suka mutu tun daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu da kake raye sai an kawo maka aya cewa gashi nan wane ya zo kuma ya mutu gashi nan wane ya zo kuma ya mutu kenan bayan rasu ito shi kanshi manzo Allah ka ayan tace manzo Allah ya mutu ina ayar wa ya ce maka annabi ya mutu iyakaci abinda qur'ani ya ce ma annabi zaka mutu amma ya mutu ina ayar ina ayar da ce manzo Allah ya mutu kaga ko ai aina za a samu cewa manzo Allah ya mutu sai a hadisi dan in dai annabi ya mutu din to wahayi ya yanke wahayi ya yanke balle aya ta sauko ta ce annabi ya mutu sai dai waɗanda abun ya faru a gaban su su rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu eh Allah kyauta saboda haka mu waɗanda muke bi shine sunna za mu bi sunna za kuma mu bi aljama'a haɗin kan mutane amma mu sani cewa haɗin kai ba shi bane daina raddi ma bid'a wannan ba shine haɗin kai ba sam wannan ba shine haɗin kai ba haɗin kai shine kowa ya dawo ya bi sunna amma ina sunna kana bid'a ka mun shiru na maka shiru to mun hada baki kenan ba kai muka hada ba mun hada baki kenan dan hadin kai shine mu hadu akan manufa guda daya zuciyata da taka iri ɗaya tunanin mu iri daya ta wannan shine hadin kai amma mun hadu kai manufarka daban ni manufata daban kai tunaninka daban ni tunanina daban na maka shiru ka mun shiru to mun hada baki kenan mun hada baki kenan dan dai kowa ya sani idan na ɗaga wayar nan na ce wani kala ne wannan jaket ɗin in na ce baƙi kai ka ce fari dole a cikinmu ɗaya ya yi gaskiya ɗaya ya yi ƙarya bai yiwa a ce fari gaskiya ne ja gaskiya ne baki gaskiya ne ba ta taba yiwa ba dole guda ɗaya za a ɗauka su haka addini yake taka mu aƙidar mu ita ce bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin da yasa mu muka yadda cewa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alherin shiriya shine dan mun yadda cewa ba wani wanda ya kai manzon Allah kowa ya shi ba wani mai daraja a duniya irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka shiriyarsa tana gaba da shiriyar kowa salatinsa ya fi na kowa aƙidarsa ta fi ta kowa ɗabi'unsa sun fi na kowa halayyarsa sun fi na kowa fatawarsa ta fi ta kowa komai nashi ya fi na kowa saboda haka za mu iya barin na kowa kowa yi wannan kowan don mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce aƙidar mu mu ahlus sunna wannan ita ce aƙidar mu mu ahlus sunna eh fatawar ibnu taymiya expire ce in ta saba da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatawar Uthaymin shirme ce in ta saba da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatawar Bin Baz fatawar Albani fatawar Ibn al-Qayyim duk manyan malaman nan fatawoyin su wallahi shirme ne bata ne in suka saba ma fatawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai fatawar Sayyidina Abubakar din ta ci karo da fatawar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama bata ta zama bata eh shi kuma dan bidiya in ya isa ya fito ya ce fatawan tijjani batacin ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗa ka ya fito ya ce fatawan in ya si batacin ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya faɗa ka ba za su iya ba ba za su iya ba kuma an jima za su koma su ce wai mu ne makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma su ne asalin masu cin mutuncin annabi mu ba za mu soke su da sunan makiya manzan Allah ba don duk wanda ka ce mai makiyin manzan Allah ka kafurta shi ka kafurta shi iyakaci abinda za mu ce da su marasa ladabi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ladabi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda zai zo ya ce wai wai dalilin da yasa sufaye suke fadi a mukabala wai shine wai saboda wai wai idan wai su shagaltuwansu da tunanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke musu da lokacin ma da ba masu da lokacin yin bincike akan ayoyi da hadisai wai sai a zo wajen muqabala wai shi wancan dan izalan da yake ba annabi a ransa hankalinsa na kai yayi ta zubo ayoyi da hadisai shi kuma wai sufi da ya tashi da kawo ayoyi tunanin annabi sai mantar da shi aya eh wai tunanin manzo Allah sai mantar da shi aya eh kuma wato shimfiɗa ce fa zuwa ga tunda shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya siffanta annabi da hankaka an ce a kamo shi yazo yayi bayani ishara ce zuwa ga cewa ko da ya kasa kawo aya to wai tunanin manzo Allah ne yasa ya kasa kawo aya a kai mushriki a wallahi ƙarya kake yi eh wallahi ƙarya kake yi kai wato wayannan mutane wayannan mutane wani lokacin kamar yadda na gaya muku in mutum ya riki bidi'a komawa wawa yake yi in ya zama wawa kuma sai ɗauka kowa wawa ne irinsa ai sai ɗauka kowa mahukaci ne irin shi yanzu dan Allah in ba wauta ba yaushe zaka zo kana da sunan malami addini wai kai wannan magana dan Allah wai san manzo Allah ya mantar da kai aya hai ikon Allah kayan dai san manzo Allah na mantar da kai aya to har sallah ma bai kamata kai ba din kana shiga sallah da ka shagaltu da son manzo Allah Fatiha ma ka manta da ita ba haka bane ko kai son manzo Allah kan ba ta mantar da kai sai an zo muqabala a babu ayan dai kawai babu ta malam kawai dai ka ce babu ayar ita ce iya maganar gaskiya babu ayar ba hujja ba hujja to shi yasa ita bid'a yanzu ka san abin da suke kokarin yi shine yanzu ba damuwarsu wai sabbi su shigo ba na cikin da yake kokarin a yi musu shinge kar su fita ba wai damuwarsu yanzu sabbi su shigo ba an wuce wannan lokacin yanzu damuwarsu ya za a yi a tara na ciki kar su fita damuwarsu kenan eh kuma su ma karin kansu manyan sun sani wallahi wallahi ɗarika yanzu hanyar entertainment ce kawai source of income ne kawai su ma sun sani ba da gaske suke ba wallahi hanyar samun kuɗi ne kawai a wajensu eh hanyar samun kuɗi ne kawai mutum wai zai tsallaka ya tafi gane wai ya je wazi wai ya zo wai yana karatu ana masa man yana ce tara musu a gefe hawa da Allah kamar wani ɗan nanayi kana karatu ana maka manni a ba wannan ka siffan yan nanaye ne ai ai dan nanaye shi ke rawa ana masa ana masa manni amma kana karantarwa ana maka mannin kuɗi kuma kana cewa kada baka so a gefe a ba wannan ka rashin hankali ne wannan ba siffan mai da'awa bane wannan ba siffan mai da'awa bane eh sai wani cikin ɗaliban su ce wai wai siffan mutanen Ghana ne ɗabi'a su ce in kana karatu suna maka manni na ce a ba kan ƙarya ne malaman sunna nawa suka je Ghana wa'azi ka taba ganin bidiyon malam Kabiru Gombe a Ghana yana wa'azi yana masa manni Malam Abubakar Giro Arugungu Allah ya mishi rahama shi kan ma ya mai da Ghana yanda ka san Kebbi to Sokoto ne ka taba ganin bidiyon sa yana wa'azi yana masa manni aha shi dai malamin ka kawai dama sun fahimci abin da yazo nema kenan suka hada shi da abin da yazo nema kalas sun gane dama abin da yazo nema kenan to yayin suka manna masa shi ba shi kenan ba Allah ya kyauta daka yan uwa abin da zai hada kan mutane shine sunna shine wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shuzudha wal khilafa wal furqa sannan muna nisantar rarrabuwa da sabani shine ashuzuz in an ce shazi wani shazi ne shine wanda ya ware shi kadai daga sauran jama'a sannan muna nisantar sabani muna nisantar rarrabuwan kai shine a Allah yake cewa yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu fuskoki kuma su yi baki Abdullahi ibn Abbas ya ce yawma yawma tabiyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a wa taswaddu wujuhu ahli al bid'ati wal furqa ranan da fuskokin ahli sunna wal jama'a za su yi fari kal fuskokin bid'a da ɗan rarrabuwan kai kuma za su yi baki wulik dan bid'a zai tashi da bakar fuska ahli sunna zai tashi da faran fuska eh kuma tun anan duniya in ka kalli fuskan ahli sunna da dan bid'a ba iri ɗaya bace eh annuri da walwala da kyalli irin ta fuskar malamin sunna ba iri ɗaya bane da duhun fuskar malamin bid'a malamin bid'a duk yadda yayi kyalli duk yadda yayi ya fito fes wannan duhun bid'a wallahi sai ka ganta a fuskansa wannan duhun bid'a sai ka ganta a fuskansa eh domin duk yadda kaga duhun fuskansa kuma to zuciyarsa tafi tafi zama mai duhu sama da fuskansa sama da fuskansa saboda ka duk inda malamin sunna yake zaka ganshi fuskan tana kyalli tana kyalkyalin imani da sunna da inda malamin bid'a yake kuma zaka ga fuskan bakin gani ai duk yadda ya gyara ta wannan duhun bid'a daga ciki kuma shine duk inda malamin sunna yake wallahi kana ganin shi fuskansa kana ganin shi zaka ji son sa da son Allah ya karu a ranka ai amma malamin bid'a ko kana ganin sa zaka ji kinsa ya shiga ranka me yasa ka so wannan saboda sunna me yasa ka ki wancan saboda bid'a bid'a ai malam yace wa nuhibbu ahlal adli wal amana wa nabghada ahlal jawri ahlal jawri wal khiyana muna son ahlal adli mutane masu adalci wal amana da kuma amana wa nabghada ahlal ju ahlal jawri masu zalunci wal khiyana da ha'inci kuma ba ma son su mutumin da yake adili ne shi adilin mutum shine wanda alheransa suka rinjayi sharrinsa shine adilin mutum to abin da zai sa mutum ya tsallake a wajen Allah kuma shine ya zama adili bayan zama masumi ba masumai sune annabawa amma adilin mutum shine wanda alheransa suka rinjaye sharrinsa su ne irin sahabbai ba masumai bane su suna kuskure amma adilai ne su eh duk dan kirki dan mutunci wanda ya san kima kafin ya ambaci kuskuren sahabi guda ɗaya sai ya ambaci alheransa ɗari sai ya ambaci alheransa ɗari sannan alheransa ɗarin nan kuma Allah Allah yake yi yana jiran ya ji alheran ya yada cikin farin ciki in ya ji kuskuren kuma kokari yake ya danne kar ya fito da shi sai in ta kama dole misali wajen karanta tarihi ko wani abu makamancin haka amma ba ya mai da majalisinsa da shafinsa da bakinsa wajen faɗan kurakuran sahabbai ba wannan ba siffan ɗan mutunci bane wannan ba siffan ɗan mutunci bane don haka a duk wanda yake wato mai adalci da amana malam yace muna son shi mutumin da yake azzalimi maha'inci kuma malam yace mu kuma ba ma son shi wa naqulu sannan muna cewa Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu duk abin da ilimin sa ya rikice akan mu muka kasa ganewa sai mu ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani saboda mun kasa fahimta to sai mu ce Allahu a'lam
sannan wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi safari wal hadari kama jaa fi al-athar sannan muna ganin ya halatta ayi shafa akan huffi ko akan safa ko a halin tafiya ko a halin zaman gida kamar yadda ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattun hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke bayani akan halaccin shafa akan huffi ko akan safa a lokacin da mutum yake halin tafiya ko yake halin zaman gida shafa akan huffi shine idan mutum yana alola to in ya zo maimakon ya wanke kafa da sharaɗi idan ya sanya safar tana da tsarki sannan shi ma kuma sanda ya sanya safar yana da tsarki kuma yana da alola muna fahimta ku kamar yadda wani ya zo cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi alola sai ya yunkura zai cire ma annabi hufin sai ya ce da huma fa inni albastuhuma qahiratayn ka bar su na sa su lokacin suna da tsarki ni ma kuma ina da alola to maimakon ya cire sai ya shafa akai ga matafiyi an ba shi daman kwana uku ga mazaunin gida kuma kwana ɗaya idan ya sa safa ya yi alolan sallan asuba sai ya sa safa to yana da daman kar ya cire sai gobe in zai yi alolan asuba matafiyi kuma sai ya yi haka riɓi har kwana uku an ba shi wannan damar shine almasu alal kufaini kama ja a fil asar kamar yadda ya zo a cikin asar ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam ya ce wal hajju wal jihadu sannan aikin hajji da kuma jihadi madiyani ma'a ulil amri minal muslimina ana zantar da su suna tafiya suna gudana tare da shugabanni cikin musulmai barrihim wa fajirihim mutanen kirkin shugabannin da mutanen banzansu aikin hajji yana gudana ne karkashin shugabanci sawa'un shugaban nan mutumin banza ne ko mutumin kirki ne sannan jihadi yana gudana ne karkashin shugabanci sawa'un wannan shugaban mutumin kirki ne ko mutumin banza ba a yin jihadi babu shugabanci ba a yin aikin hajji ba shugabanci ila qiyamis sa'a har zuwa ran tashin alkiyama la yubdiluhuma shay'un babu wani abin da zai wato lalata su ya bata su wala yanquduhuma babu abin da zai warware su a ce wai an daina aikin hajji ko an daina jihadi babu har kiyama ta tsaya aikin hajji na nan tabbatacce sannan jihadi shi ma yana nan tabbatacce sannan ya ce wa nu'minu bil kiramil katibin sannan muna imani da alkiramul katibin su ne mala'iku masu darajar nan waɗanda Allah ya wakilta su domin su dinga rubuta duka ayyukan da muke aikatawa fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su zama wato ainihin masu kula da mu masu lura da mu kamar yadda Allah yake cewa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun akwai mala'iku da suke lura da ku mala'iku ne masu daraja masu rubutu duk abin da kuke aikatawa suna sane da shi kuma suna rubutawa wa nu'minu bi malakil mauti sannan mun yi imani da mala'ikan mutuwa almuwakkalu bi qabdi alwahil alamina wanda shine aka wakilta shi domin ya dinga wato ainihin karɓar rayukan talikai baki ɗaya mutane da aljanu da duwa da wato ainihin tsuntsaye da duk wata dabba mai rai kullu nafsin za'iqatul maut ko to mala'ikan mutuwa ke karbar rai kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ba sunan sa azra'ilu ba kamar yadda Hausawa ke fadi su ce azra'ilu a'a malakul maut shine sunan da Qur'ani ya kira shi da shi Allah ta'ala ya samu dace to za mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan gaba ta a 79 illa iyaka abin da ya kamata mu sani anan da Allah da malam yace mun yi imani da da malakul mauti Allah kuma yace mala'ikan mutuwa ke karbar rayukan to zamu iya ganin kamar akwai wasu ayoyin Qur'ani da suka ci karo da juna a wannan aya ta suratul sajda Allah yace wa ke karbar rai mala'ikan mutuwa a suratul zumari kuma Allah yace Allah da kansa yake karbar rai Allahu yatawaffal anfusa haina mautiha wallati lam tamut fi manamiha a suratul an'ami da wasu surori da yawa Allah sai ya ce kuma ba mala'ikan mutuwa ke karɓar rai ba ba Allah ke karɓar rai ba tawagan mala'iku ke karɓar rai hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun fa kaifa idza tawaffathumul mala'ikatu innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu mala'iku ke karɓar rai to ya zamu haɗa wannan na farko dai Allah ke karɓar rai saboda da izininsa ake karɓar rai sannan wa ke karɓar ran mala'ikan mutuwa saboda shi ake turowa ya zo ya karɓi ran su ake karɓar ran mala'iku saboda su ne ‘yan tawagansa ‘yan kilif ɗinsa su suke fara isowa ma gabanin ya zo kamar yanzu misali ne a ce gwamna yana yin flyover shi ne ya zo ya tuɓe babban riga ya ɗauko kwagidi da cebur yana yin flyover ba shi ba ne amma za a ce gwamna ya go saboda me shi ya sa a yi za a iya cewa ma'aikatan kula da hanyoyi tana yin flyover ma'aikatan ce ta cicciko ministirin gaba daya da ofis din kwamishina da sakatare da waye ta cicciko kan da ta zo tana aikin a'a saboda me aikin ta ofis ɗinta aka biyu haka ne ko za a iya cewa ma'aikata suna aiki saboda su ne aka gan sun yi mubashiran aikin suna aikin kan gaba da gaba haka ne ko to haka yake ka ce Allah ne ke ɗaukar rai saboda shi ya ce a yi a mala'ikan mutuwa ne ke ɗaukar rai saboda shi ke cire ran da izinin Allah mala'iku ke karɓar rai saboda su ke rako shi suna rako shi Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته